العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata 27 ga watan safar hijira tana da 1443 wanda ya dace da biyar ga watan goma miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin izziya muna cikin babun nikahi ko ishe minan nikahi wa talak ya ce wa amma ma ya komu makaman lafzi dama ya ce mana shika ɗin ya kasu kashi biyu shimma mutum ya faɗi lafazin shikan ko kuma ya faɗi abin da tsaitsaya matsayin lafazin shikan wannan sarihi kenan sannan wajen rarrabuwa can wajen sarihi da mutamali shi ma ya kasu gida biyu sannan mutamali ɗin shi kan shi akwai na ainihin kinaya na zahiri akwai kuma kinaya mutamali to shine anan ya ce wa amma ma ya kuma makaman lafzi amma abin da zai tsaya matsayin lafazi gashi mutum da bakin shi bai furta shi kan ba amma abin da ya din nan yana matsayin kamar ya furta ne to irin wannan din fa anwa'un suna nan nau'o'i suna nan kala kala minha yana daga ciki al-isharatul mufhimatu nuni abin fahimtarwa ma'ana nunin da mutum yayi sai a cikin nunin aka fahimci cewa ya saki matarsa to kaga yanzu ishara ai ba nuduk bane ba magana bane amma wannan isharan zai tsaya a matsayin kamar ya faɗa da baki ya ce ya sake ta sannan wannan nunin wayyan mu'tabaratun min al-akhrasi abun lura ne daga baibai wanda baya magana ka san in an ce kurma matsalar ta kunne ce baibai ko matsalar na harshe ne shi baibai yana ji amma baya magana kurma kuma baya magana yana magana amma baya ji haka zai rika ma magana amma kuma ka faɗa ba zai ji ba to shi akras kaga shi ne yake da matsalar da ba zai iya furtawa a baki ba to irin wannan in yayi nuni wanda aka fahimci shika a cikin nunin sai mu ce wannan kamar ya faɗa da bakin shi ne ta saku ka san su ainihin kurame suna da yare na nuni din wanda kai in baka sani ba ba za ka iya fahimta ba masu daga sun sun sa da suke rubi kawai yana nan sai ya zo rai a ɓaci yake ya kira ku yake haka yake haka shikenan kaga haka yana nufin aurensa haka kuma ya yanke in yayi haka kuma yana nufin uku shikenan kaga bai faɗa ba amma kuma shi dama me maganan a wajen shi dama ko a sallah ma muka ce mutumin da yayi ishara a sallah ba ba ba ba komai akan shi sai ya ce sai je idan baibai ne idan baibai ne ana sallah sai wani ya zo yana cikin sallah sai ya mar nuni yana tambayan shi wani abu shi kuma sai ko ya kada kai ko ya nuna gida ko wani abu sai muke sallar shi a baki saboda ya yi magana don in ka ci to ai ba magana muke to shi ko ba sallah yake mu yi magana sa dama ita ce magana ta shi saboda haka baibai idan ya yi nuni aka fahimta ya tsaya matsayin lafazi aha wa minha yana daga cikin ainihin abin da yake tsayawa matsayin lafazi kitabatu talaqi rubuta ainihin shika din min alqadir wannan kuma daga mai iko malam nuduki a bisa magana din da rai ya baci bai ce ya sake ta kawai dauki takarda da bayarwa ni wani dan wani rana kaza na saki matata wance ya rubuta amma bakin shi bai motsa lokacin da yake yi ba yana gama rubutan sai ga shedu nan sun gani gashi nan ya rubuta ya mika shikenan ta sau ba ruwanmu da cewa bai faɗa ba fa in ka tabal kitabu to amma shi wajen rubutu yana da bambance bambance shine zai bambance mana yace fa in ka tabal kitaba idan mutum ya rubuta takarda bi talaqi na shika wa huwa azimun ala talaqi to lokacin da yake rubutun zamu duba mu gani a wani hali yayi wannan rubutun idan ya rubuta ne yana da azaman shi kaɗi yanke kawai ya sake ta lokacin da yake rubuta ma a zuciyar shi yana rubuta cewa ya sake ta ne to yanzu wannan yana yin wannan rubutun waka alai ma kataba abin da ya rubuta ya auku akan shi ko ya mika ko bai mika ba ko ya yayyaga ko ma wani ya sani ko bai sani ba kawai muna lura da niyyarsa din ya haɗu da lafazi me lafazin shi ne rubutun dama sharaɗin da abin nan shikan da babu kilafa a kai shi ne wanda ya haɗa biyu niyya da lafazi to yanzu a nan niyyar gashi ta samu lafazin kuma shi ne rubutun sai mu ce waka alai talak wa in katabahu yau kuma idan mutum ya rubuta shika din gaira azimin a lokacin da ya rubuta ba wai yana niyan ya sake ta bane kawai ya ga cewa gaskiya take take wannan matar ba ko shika ne kar a je lokacin da raina ya ɓaci ma kasa rubutun bari in rubuta ni bukin in ajiye sai yayi wannan rubutun da wannan niyan da yayi wannan rubutun yana yin rubutun falahurar duhu yana da damar yin raddi da wannan rubutun ga shi ya rubuta ba wanda ya gani kuma shi ya rubuta ba da niyan yanzu ba to duk lokacin da ya ga dama yana da damar yayi raddi ko ya yaga ko ya binne ko wani abu shi kenan matarsa tana da amma ba shi ma malam yablugil mar'ata matukar bai isa wa matar ba amma ala ayi halin in je takarda ya je hannun matar kawai ta sauka ko ma irin ya rubuta ya ɓoye ita kuma ta zo tana mar shara kawai garin bincike ta binciko takarda ha kaga wani dan rubutu mai kyau Malam Ibrahim karanta mun yana gani kawai sai ya ji ai wannan shi ne wa aka saka ya ce ke alaji yanzu wa ce ki bai koma ne ne tunda takarda ya ji wajen ta shine malam yablugil mar'ata fa yalzamu in kuwa isa ga matar sai ya lazimce shi kaga anan wasu suna mar wani irin fahimta sai su ce wai ko mutum ya rubuta ya bayar wai in bai ke in bai je wajen matar ba wata sako ba sai in ya je wajen matar ba wannan ake nufi ba wannan ana nufi wanda ba kai niyya ba ka rubuta ba ka ba wa kowa ba ka ɓoye sai matar ta zo ta gani ta ɗauka amma wanda dama da niyan shika ka rubuta har ka bayar ai an gama ai walau a kadar dalaka to yau kuma da mutum zai kulle ainihin shika din bi kalbihi a zuciyar shi ya kulle cewa ya saki matarsa lokacin da ya kulle din jazuman yana yanke da cewa ya sake ta min gairi taraddudin ba tare da wani taraddudi ba a ran shi kawai shi yanke ya sake ta kuma da ya sake ta ran shi din baya wani taraddudi kawai shi a ya sake ta yake amma bai lafaza ba bai faɗa ba to yanzu a nan wai yaya daga baya tun da bai gaya wa kowa ba zai iya janyewa ko ba zai iya ba shine yace fa fi wuqu'id dalaqi alayhi bi mujarrad zalika riwaya tani an yi riwaya biyu cikin wai matsaraicin wannan niyan cika zai auku akan shi da wannan ko kuma ba zai auku ba shine aka yi riwaya biyu yanzu misali mutum ne ma'aikaci ne a Abuja duk wuce ne ke zuwa ainihin Maiduguri sai yau yana Abuja kawai sai ga kanin shi a jirgin yamma ya je yana kuka me faruwa ne ya aka yi yana kuka abu ba zan iya faɗa ba yana lashe shi ya ce wallahi ka san dama hajiya ba sa shiri da wance yau kawai na na samu tana mamarin ta tana marin wasu a kawai ya zauna kan ya nake a zuciya bai ne faɗa ba amma kawai shi a ran shi wannan matar na sake ta ba na yin ta amma bai faɗa ba ya ce kawai sai in ya dawo ken yana dawowa wuken kawai samu da hajiya suna cin abinci suna hira suna raha a'a abu ya ɗaure mar kai can ya suka ware da gyatuma ya ce ni labarin da ya ce me ya faru shegen yaron nan dan banza dama ai baya son wani ni ka taba ma aure wanda na so ta kamar wannan in ji uwar shi kuma a can lokacin da aka yi labari a ran shi ya ce ya sake ta to wai yanzu ya wannan kaulin ran da bai furta ba ta saku ko bata saku ba shi ne riwaya ta ne aha wala ya juzu amma a nan malamai suka ce amma in mustaqbal ne ba wani ruwa ya tare bata saku ba misali sai ya ce bari Allah ya kai ni mai dugurin ina zuwa a ran shi shi Allah ya kai ni mai dugurin ina zuwa matar nan kawai zan sake ta kaga a nan bai ya sake ta ba amma wannan da ake ruwa bin ya ce ya sake ta ya kure ta amma bai faɗa ba wala ya juzu baya halatta an yi tazawwajar rajulu imra'atan mutum ya auri mace liyu hilla hali man dallaka salasan dan ya halitta ta ga wanda ya sake ta shika uku sannan wala yuhillu a zalika wannan ainihin aurenta da din ba zai halatta ta ba kaga anan shi ma hukunci biyu ne hukunci na farko shi wanda ya aure ta da wannan niyyar auren sa batacce ne za a bata kabla dukuli wa badahu shine yace wai saku za a bata wannan auren kabla dukuli wa badahu ko kafin dukuli ko bayan yayi kwanan aure ko an dade za a bata sannan kuma an bata ya wala yuhillu zalika wannan abin da ya din ba zai halitta ta ba ya aure ta har bayan shekara sannan aka ji dalilin auren aka raba to yanzu wannan rabawan ba zai sa ta koma gidan mijinta ba sai dai anan malamai suka ce a ainihin turaku ukun nan mai shika ukun da ita matar da mai auren kawai mai auren ne wannan hukunci yake fadawa kan shi amma shi wanda ya saki matar ya je ya yi dabaru wani ya aure ta ba tare da sanin wanda ya aure ta ba sannan kuma Allah ya taimake shi ya sake ta zai iya auren a bar shi kai ne da matarka ka sake ta shika uku ka rasa hanyar da zaka bi sai ka samu wani ka yaudare shi ka bashi kuɗi kuma ka je ko ka kuka haɗa baki da matar ta je ta lallaba ta aure shi ko kuma shi din dama ka san cewa tsohuwar barkarsa ce ko kuma tsohuwar ainihin budurarsa ce Allah Allah yake tunda ta zama bazawara ya samu kuɗi kawai ka kewaya ka bashi kuɗin sai ya je ya aura kuma da ya auren Allah ya taimake ka ya sake kaga kai ka ba da wannan kuɗin da niyan ya aura ya saka ka aura ne to wannan ba zai cutar ba za ka iya aura ko kuma in ita ce ta je ta yi auren kashe wuta kawai an sake ta shika uku ta ta lallabi wani ta aure ya aure ta dan ya sake ta ta koma gidan mijinta to wannan duk ba zai cutar ba inda zai cutar shine auren tunda igiyan auren ai a hannun shi yake amma kai wanda ka saka uku din kai hikima ko kai da ita kuka hada baki ka dan bata kuɗi ma akan ta je ta dan yi ado ta yaudari mutane ta yi kaza to duk wannan ba zai cutar ba duk wannan za ta iya komawa gidan mijinta aha wayan kusika ba da hu idan aka bata irin wannan auren bayan an yi kwanan aure fa da har musamma za a bata abin da aka ambata in an ambaci sadakinta sannan in ba ambata ba za a bata sadakul musuli in kuma ba a yi kwanan aure ba za a bata auren babu sadaki tunda bataccen aure ne wa man dallaka imra'atahu wanda ya saki matarsa salasan shika uku lam tahilla lahu ba za ta halatta gare shi bi milkin ko ta hanyar mallaki ainihin igiyan bautanta ba wala nikahin ko ta hanyar aure hatta tankiya zaujan gairahu har sai ta auri wani miji ba shi ba kaddara baiwa ce matar tashi ya sake ta bayan ya sake ta shika uku daga baya sai mai gidanta ya sa ta kasuwa ya siya to ba zai yi sadaka da ita ba sai ta yi wani aure haka nan ba zai yi aure ta ba sai ta yi wani aure alhamdulillah